إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيك بدا كراتمنا وأن مكرنتا من البركة makarantar ibn timiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 4 ga watan rajab hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 26 ga watan 1 2023 miladiya yau karatun mu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar a sheikh mahmud ahmad al-tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shi zai zama majalisi na 37 a cikin wannan littafi yau za mu tashi albabu thalis za mu tashi babi na uku arruwayatu wa adabuha wa kaifiyatu dabtiha babin zai magana akan ruwaya da lalubbanta da kuma kaifiyar kiyaye ta ruwayar hadisi da kuma ladubbar ruwaya da kaifiyar yadda ake so a kiyaye a hardace a rubuce a kiyaye to wannan babu yana da fasalillika guda biyu ne kawai alfasulul awwal fasali na farko kaifiyatu dabtin riwaya kaifiyatu dabtin ruwaya wa turuq tahammuliha kaifiyatu dabtin ruwaya wato yanda ake dabat din ruwaya wato inda ake kiyaye ta ta bangaren har da cewa ko rubucewa ko wani abu irin wannan wato ruku ta hammuliha da kuma hanyar da ake karɓo ruwaya da hanyar da ake karɓar ruwaya daga marwaita alfasul thani fasali na biyu adabin ruwaya zai yi magana akan ladabbar ruwaya kenan za mu fara da alfasul awwal za mu fara da fasalin farko fasalin farko kamar mala ya ce kaifiyatu dabtin ruwaya wa turuqu tahammuliha yanda ake dabt din ruwaya da kuma hanyoyin da ake tahammulin ruwaya karbo ruwaya daga marwaita wannan fasalin karkashinsa akwai mabhasi guda hudu المبحث الأول مبحث نفرق كيفية سماع الحديث wato kaifiyar yadda ake jiyo hadisi ake sauraro hadisi daga malami wata hammulihi da kuma yadda ake karɓo shi wa sifatu dabtihi da kuma sifar yadda ake kiyaye shi ake dabat ɗinsa المبحث الثاني مبحث نبي طرق التحمل وسيو الأداء زي ما كان أكن هنيوين تحمل حديثي كرب karbo hadisi ce a tahammul shine karbowa al'ada bayarwa to hanyoyin tahammulin hadisi da ke karbo hadisi wasu yawon ada da kuma sigar yadda ake bayar da shi al-mabhasu salis mabhas na uku kitabatul hadis inda ake rubuta hadisi wa dabtuhu da kuma kiyaye shi wato kiyayewa kiyayewa dabut shine ya kunshi kiyayewa ko harda ko rubucewa wat tasnifu fihi da kuma wallafe wallafe a cikin abin da ya shafi hadisi rubuce rubuce المبحث الرابع مبحث هنا هو صفة رواية الحديث صفر عند أكي رواية الحديث wannan mabahis guda hudu karkashin wannan fasali insha Allah ɗaya bayan ɗaya za mu ɗauke su gwargwadon yadda lokaci ya bamu za mu fara da mabhasin farko ƙarƙashin fasalin farko ƙarƙashin babi na uku al-mabhasul awwal mabhas na farko kaifiyatu sama'il hadis wa tahammulihi wa sifatu dabtihi kaifiyar yanda ake sauraron hadisi da kuma yanda ake karɓo shi daga malamai da kuma sifar yanda ake dabat ɗinsa ake kiyaye shi wannan mabhasi na farko shi za mu fara karatu a cikinsa awwala na farko tamhid shimfiɗa da zai yi kafin mu shiga cikin karatu almuradu bi kaifiyati sama'il hadis abinda ake nufi da kaifiyar sauraron hadisi abinda ake nufi da kaifiyar sauraron hadisi bayanu ma yan bari hankalinka ya dawo nan shi kyale shi shi can shi ne ba mu san mutum ya zo a makare duk sai dagula mana lissafi kaga wurin ne shafi na 27 127 المراد بكيفية سماع الحديث abinda ake nufi da kaifiyar sauraron hadisi bayanu ma yambaghi shine bayanin abin da ya dace wama yushtaratu fi man wama yushtaratu da kuma abin da ake sanyawa a matsayin sharadi bayanin abin da ya kamata da kuma abin da ake sanyawa a matsayin sharadi fi man yuridu sama alhadis da dukkan wanda yake son ya saurari hadisi mina shiyuhi daga malaman hadisi sama a ruwayatin wa tahammul sauraro irin na ruwaya da kuma karbowa daga gare su to akwai buƙatar a bayyana masa abin da ya dace da kuma sharuɗan da ya kamata a ce ya cika liyu'addiyahu fima ba'du li ghairihi ko liyu'addihi fima ba'du li ghairihi domin ya bayar da shi fima ba'du bayan wannan bayan ya karɓa ɗin tare da wannan sharuɗan li ghairihi ya bayar da shi ga waninsa tana akwai buƙatar mutum ya kiyaye wasu abubuwa ya cika waɗansu sharuɗa kafin ya saurari hadisi daga malami sauraro irin na tahammuli sauraro irin na ruwaya da tahammuli me yasa ake son cika wa'annan sharuɗan domin ya bayar da shi daga baya fi ma ba'du li ghairihi ga waninsa sai in ya cika wannan ka'idodin yake da damar shi ma ya bayar da hadisin ga wani shi ma ya zama cikin marwaita وذلك wanda wannan misl ishtirati sinnin muayyana wujuban aw istihbaban ce wanda wannan misali sanya sharadin wasu shekaru ayyanannu wujuban a matsayin wajibi mutum ya zama ya kai wa'annan shekarun aw istihbaban ko kuma ya zama mustahabbi ne ya zama mutum ya kai wa'annan shekarun kafin ya fara sauraron hadisi ana lura da shekaru to wannan misalar misali ne ya kawo maka to akwai wato sharaɗin da yake ko kuma ce sharaɗin shekarun da suke wajibi mutum ya zama ya cika su wajibi ya zama mutum ya kai waɗannan shekaru an gane kamar shekaru na tamizi wajibi ya zama mutum ya kai wannan sannan akwai kuma shekaru na istihbabi da sun yi saɓani a kai wasu su ce talatin wasu su ce ashirin wasu su ce su faɗi sama da haka amma wannan a matsayin istihbabi masu ca talatin ɗin ko ashirin ko kaza su kuma sun bayar da su a matsayin mustahabbi ne mutum ya kai waɗannan shekarun kafin ya fara sauraron hadisi malam zai zo da ƙarin bayani akan wannan to wannan shine abinda ake nufi da kaifiyatu sama'il hadis والمراد بتحمله هم أبن أيك نفي تحمل حديث تحمل شين بيان طرق لأخذه وتلقيه عن الشيوخ شين بيان حنيو ينكر برسة دكما كالتوش دقا معلمان حديثي شاك نفي تحمله والمراد ببيان ضبطه أبن أيك نفي بيان ضبط دنسا وكما بيان ضبطه كو صفة ضبطه دعك فدا أي كيف يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث yanda ɗalibi zai kiyaye abin da ya kalato abin da ya karɓo na hadisi daga malamai dabtan yu'ahhiluhu irin kiyaye wadda za ta bashi cancanta li an yarwihi li ghairihi domin ya ruwaici hadisin zuwa ga waninsa ya zama ya kiyaye shi irin kiyaye wadda zai cancanci shi kuma ya bayar da hadisin ga wani kuma zai bayar da shi ga wani ala shaklin yutma'annu ilaihi da wani salo ko wani yanayin da za a natsu zuwa gare shi ya zama an tabbatar da cewa yana da dabat ya kiyaye hadisin ta yadda in ya bayar da shi za a samu natsuwa za a samu natsuwan cewa lalle wannan wannan marwacin ya kiyaye hadisin yadda ya kamata ko ta hanyar har da cewa ko rubucewa to mun gane wannan sai ce wa qadi tana ulama'ul mustalah ulama'ul mustalah bi hadha an-naw min ulum al-hadis haqiqa malaman mustalah al-hadis sun bayar da kulawa sosai bi hadha an-naw da wannan nau'in min ulumul hadis na ilmumukan hadisi wannan nau'i ne daga cikin ilmumuka na hadisi an gane bangaren abin da shafi sauraro hadisi sauraron hadisi da tahammulinsa da dabut dinsa sun bayar da kulawa wato matuƙa game da wannan domin wannan wani nau'i ne daga cikin ilmumukan hadisi daga ilmin hadisi yana da faɗi wa wada'u lahu qawaid da aka suka daddora masa wasu ka'idodi wa dawabit da wasu dawabit wa shurut da wasu sharuɗa wanda ake so sai mutum ya cika waɗannan ka'idodin da dawabit da sharuɗa kuma bi shaklin da ƙiƙin ra'i suka yi haka kuma da wani salo wanda yake da salo wanda yake wanda ake an zurfafa tunani matuƙa a kai sannan kuma salo wanda yake mai ƙayatarwa aka ce abu da ne shine wanda abu abu ne sai da aka yi bincike aka bi diddigi aka tantance aka tankaɗe aka reraye sannan aka fito da shi shine abin da ake cewa abin da yake tabbatacce da ƙiƙ ra'a kuma wanda yake mai ƙayatarwa ga dukkan wanda ya kallo wannan zai san cewa eh lalle nan an yi abin da ya dace wa mayyazu bayna turuq tahammul al-hadith sannan sai suka mayyaze suka bambance tsakanin hanyoyin da ake karɓo hadisin suka bambance tsakanin hanyoyin wata hanya ta bambanta da wata waje aluha alama ratib sannan suka sanya su akan wasu matakai wata martaba ta fi wata ba'daha aqwa min ba'd wata martaba ta fi wata martaban ƙarfi wanda ya karɓo shi ta wannan hanyar ya fi wanda ya karɓo shi ta waccan hanyar ƙarfi kun gane? وذلك دسني هكا تأكيدا منهم للإناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبتر وادق قريسو وجن بايد كلا وغا حديثا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن انتقاله من شخص إلى شخص أكما كوتة تراتر وتشراتر صدق ونزوها وني kafin hadisin ya taso daga wani zuwa wani to akwai bukatar cika wasu ka'idodi wanda za a tabbatar da cewa wannan hadisin ba a samu kuskure ko canji ko ƙari ko ragi ko ne abu a ciki ba ko wani kuskure kun gane domin manzan Allah ya riga ya bar duniya tun shekaru da yawa sahabbai sun ji daga gare shi su wannan dukkan su adalai ne babu matsala wajen tahammulin su da ada'in su amma da suka biyo bayan su akwai buƙatar kiyayewa kiyayewa innan ka'idodin wajen tahammuli da kuma ada'i to sun tsaya da kyau sun bayar da kulawa ta wannan bangaren kai ya tuma innal muslimu ila tariqati wusulil hadisin nabawi ilai domin musulmi ya samu natsuwa zuwa ga hanyar isowar hadisin annabi zuwa gare shi a ce wannan hadisin annabi ne ya karba kuma cikin natsuwa ya rika jin natsuwa cewa lalle wannan hadisin daga annabi yake baya baya samun wani abu na na shakka wa yuqina anna hazi anna hazihi tariqa ya kuma samu yaƙinin cewa lalle wannan hanyar da hadisin ya iso gare shi fi muntaha salama wa diqqa ta kai makwara wajen aminci da kuma tantancewa an tantance sosai an tabbatar da abin haka yake hanya ce kuma amintacciya shi yasa duk musulmi wanda yake da lafiyar wato lafiyayyar zuciya yake da kuma lafiyayyar aƙida yake da kuma lafiyayyar kwakwalwa ba a jirkita masu kwakwalwansa ba idan ya karanci ilimin hadisi da kuma irin hanyoyin da aka bi wajen tantance ruwaya in aka zo aka ce masa wannan hadisi ne daga annabi ya inganta kuma ya kalli malaman da suka inganta shi to baya baya samun shakka game da cewa wannan hadisin na manzon Allah ne baya samun shakka a ce bukhari ya rawaito hadisi ko muslim ga inda ga- ga- ga- inda har ya san wane ne bukhari ya kuma san wane ne muslim ko a ce abu dauda ya rawaito ko turmizi ko ɗaya daga cikin malaman hadisin da suka rubuta hadisan manzo Allah a littattafai ko a ce imamu malik ya rawaito shi a cikin muwadda sannan malamai suka bi diddigi suka yi rubdugu a kai suka tabbatar da cewa eh babu matsala wannan hanyar tabbas haka abin yake abinda malik ya faɗa haka ne abinda bukhari ya faɗa haka ne muslim duka malamai sun tabbatar an yi wa'innan hadisan sharhi an yi magana kuma a kansu to ya kace masa ga hadisi bukhari ya rawaito sai ya samu natsuwa ga hadisi muslim ya rawaito sai ya samu natsuwa domin baya shakka game da cewa lalle an bi hanyar da ta dace wajen isowar hadisin zuwa gare shi a cikin zuwa ga littafin bukhari an bi hanyoyin da suka dace hanyoyin da ba wani abu na kokonto ko shakka da ake ake da ita game da waɗannan hanyoyin mun gane in kaga mutum yana shakka game da hadisan da suka zo a bukhari da muslim yana ganin ba gaskiya ba ne ko har ma ya yi karfin halin karyatawa ko ma ya soki bukharin ko ya zage shi ko ya soki ha- sahabban ma ya tsallake kan bukharin ya soki sahabban da suka yi rawato hadisan to wannan ya nuna cewa yana da gurbatacciyar kwakwalwa ne an gurbata tunaninsa ne an lalata tunaninsa kuma yana da gurbatacciyar zuciya allah bai so shi da shirya ba ba maganan ilimi ake ba abin ilimi ba shi yake bayar da shirya ba an gane ku yi kokari ku saurari darasi da zan yi in an jima na masailul jahiliya akan wannan gabar zan tattauna insha Allah karatun masailul jahiliya tsakanin magriba isha in an jima za za mu yi shi a masallacin ko- ko- kofar gidana bi horera akan wannan matsalar ilimi ba shine yake tabbatar da shirya ba sai dai sababi ne shari'a tana tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta zaka samu mutum da tarin ilimi amma ya bace Allah bai nufe shi da shari'a ba kaga yana zagin su Bukhari yana cin mutuncin su kuma wannan tasiri ne na makiya musulunci da kuma tasirin shedan da kuma son zuciya da son shahara da son shugabanci da hasada da kaza duk suna janyo waɗannan matsalolin hasada tana iya sa mutum ya saki gaskiya bayan ya santa ya kasa ma abin nan ya- bayan ya fahimce ta ya- ya ya kyale ta da gangan ko ma ya kasa fahimtar ta tsananin hasada yana rufewa mutum ido ya kasa gane gaskiya ko ya gane ta ya ki aiki da ita ko son shahara son shuhura ko son girma ko son riyasa son shugabanci ko wani abu da ya kama da haka amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su iso inda suka iso aka rubuta su a cikin littattafai wanda bayanin yadda aka wallafa su din zai zo an bi diddigi ne an diddigi wanda yake daɗi an bi hanyoyi ne kafin a tabbatar ba a taɓa samun wani labari da ake tabbatar da shi ta irin wannan hanyar ba sai hadisan manzo Allah al'ummomin da suka gabata kaf ba a same su da irin wannan salon ba na kiyaye ruwaya kafin ta iso ba a same su da wannan ka'idodin kuma har yanzu da ake zamanin wayewa wajen nakalto mana labarin da muke ji a kafafen radiyo sa- tele jarida da sauransu ba abin wannan hanyar yasa za a yi ta buga labarai daga baya a zo kuma a karyata a ce karya ne a yi kaza a yi kaza. amma bangaren hadisi in ka ga malamai sun tabba akwai masu kirkirar na karya amma kuma ba sa zuwa ko ina an gano su an gane saboda akwai ma'aunai ba sa zuwa ko ina an- an gano su cewa wannan hadisai ne na karya da haka in aka karanta hadisin manzo Allah kawai ka samu natsuwa in dai an ce hadisin ya inganta daga malamai amintattu wanda an yarda da su a duniyar ilimin hadisi cewa malaman hadisi ne suka tabbatar maka da ingancin hadisi to kawai ka samu natsuwa akan wannan ina ba zan fahimta wannan ita ce shimfiɗa gaba na biyu hal yushtaratu li tahammul hadisi al-islam wal bulugh sun wajen karɓo hadisi ana sanya sharaɗin mutum sai ya zama musulmi ko sai ya balaga kafin ya karɓo hadisi ana sa wannan a matsayin sharaɗi malai ce la yushtaratu li tahammulil hadisi al-islam wal bulugh ala sahih ba a sanya wannan a matsayin sharaɗi wajen karɓo hadisi a ce dole sai in mutum lokacin da ya karɓo hadisin yana musulmi ko kuma lokacin da ya karɓo hadisin sai da yake bayan ya balaga a lokacin ne in ya karɓo hadisin za a yadda da shi ko kuma sai bayan ya kasance musulmi ne shi a lokacin ne in ya karɓo hadisin za a yadda da shi to wannan ba sharaɗi ba ne alas sahihi bisa magana mafi inganci kina akwai wata magana sabanin wannan wadda ba ita ce mai inganci ba haka mutum zai iya karɓo hadisi a lokacin da shi ba musulmi ba ne bayan ya musulunta in ya bayar da hadisin za a karɓa haka mutum zai iya karɓo hadisi kafin ya balaga an gane idan bayan ya balaga ya bayar da shi ya ce ya ji shi kafin ya balaga za a karɓa kun gane ko wajen karɓowa ba a sa sharaɗin balaga ko me ko musulunci lakin yushtaratu zalika sai dai ana sanya wannan ne a matsayin sharaɗi lil ada'i wajen bayarwa kun gane التحمل شيء كمان دي لمبا كسي التحمل معناه تلقي الحديث واخذه عن الشيخ تحمل شيء كالتو حديث da karbo shi daga malamin hadisi wal ada'u ada'i kuwa shine riwayatul hadisi wa ita'uhu litullab shine riwayar hadisi da kuma bayar da shi ga dalibai wajen karbowa ba shar'i bane sai ka zama musulmi bayan sahabbai sun musulunta sun yi ta faɗar hadisan da suka ji ko suka gani daga manzan Allah a lokacin ba su musulunta ba su bayi da wani tarihi cewa lokacin kafin in musulunta manzan Allah ya ce kaza ya ce kaza ko abu kaza ya faru tsakanina da manzan Allah kuma za a karbi wannan labarin da ya bayar alhali kuma abin nan da zai bada labari ya faru kafin ya musulunta hadisai da yawa suna nan wanda sahabbai bayan sun musulunta suka faɗi wasu abubuwa da suka faru tsakaninsu da manzan Allah kuma aka karbi wannan a matsayin mai a matsayin hadisi haka kuma an samu sahabbai irinsu abdullahi abbas irinsu hassan hassan ibn ali da sauransu sun ji hadisi daga manzo Allah kafin su balaga kuma bayan sun girma suka bayar da hadisin kuma aka karba da haka wajen karbowa ba sharadi bane sai an balaga ko mutum yana musulmi a lokacin da ya ji hadisi amma wajen bayarwa nan ne ake bukatar wannan yace kama marrabina fi shurutin rawi kamar da ya gabata gare mu a cikin sharuɗar rawi da muka ambata a cikin sharuɗar rawi a man faɗi wannan a baya a cikin sharuɗar rawi ya zama musulmi da sauransu wa bina'an ala zalika to gini akan wannan fa tuqbalu riwayatul muslim al baligh ma tahammalahu min al hadisi qabla islamihi gini akan wa'annan sharuɗan da muka faɗa a baya to ana karɓar ruwayar musulmi baligi ruwayar abin da ya karɓo na hadisi kafin ya musulunta bayan ya musulunta in ya bayar da hadisin da ya karɓo shi daga manzon Allah kafin ya musulunta to bayan ya musulunta in ya bayar da shi ana me ana karɓa aw qabla bulughihi ko kuma hadisin da ya ji kafin ya balaga lakin labudda min at-tamyizi to amma dole a samu tamyizi bin nisbati li ghairil baligh in an danganta da wanda ba baligi ba to dole ya zamo ya kai sunnu tamyiz shekaru na tamyizi an gane wanda zai iya tantance abin da yake daidai da ba daidai ba shine tamyizi wa qad qila to akwai wani kauli wasu suka ce innahu yushtaratu li tahammul al hadith al bulugh ana sanya sharadi li tahammul al hadith wajen karbo hadisi ana sanya sharadin al bulugh ya zama ya balaga kafin a karba walakin na qawlun khata'un yace walakin na qawlun khata sai dai wannan magana ce wadda take mai kuskure ne li'anna almuslimina qabilu ruwayata qabilu riwayata sigar sahaba yace saboda musulmi sun karbi ruwayar kananan sahabbai kal hasani wa ibn abbas wa ghairihima kamar hasan ibn ali da abdullahi abbas da wasunsu min ghairi farqin bayna ma tahammaluhu qabla al-bulugh aw ba'dahu ba tare da sun bambance ba tsakanin abin da suka jiyo shi suka karbo shi daga manzon Allah ko daga sauran sahabbai kafin su balaga ko bayan sun balaga ba a tsaya an rarrabe ba ruwayoyin su duka an karba ruwayoyin Hassan ibn Ali ruwayoyin ibn Abbas da sauransu duk an karba ba a tsaya sahabbai ba su tsaya sun ce wannan ruwayar a yaushe ka jita kafin ka balaga ka jita ko bayan ka balaga ba su yi wannan tantancewar ba sun karba gaba daya wannan ya nuna cewa ashe ba wannan tantancewar wajen karba mun fahimta to gaba ta uku yace mata yustahabbu libtida'u bi sama'il hadis to yaushe ne yake zama mustahabbi mutum ya fara sauraron hadisi daga malamai domin ya bayar da shi a yaushe ne yake zama mustahabbi an yi maganganu kamar haka magana ta farko qila yustahabbu an yubtada bi sama'il hadisi fi sinni 30 wasu malamai suka ce mustahabbi ne mutum ya fara zuwa neman ilimin hadisi yana sauraro hadisi domin ya bayar da shi fi sinni salasin idan ya kai shekaru talatin wa alaihi ahlu sham akan wannan mutanen sham suke wannan fa a matsayin mustahabbi ake magana ba wajibi ba ba a matsayin wajibi ba ma'ana mustahabbi ne sai ya kai shekara talatin zai fara sauraro hadisai daga malamai ba na biyu waƙila fi sinnin ishirin wasu suka ce in ya kai shekara ashirin ne yake zama mustahabbi wa alaihi ahlul kufa akan wannan mutanen kufa suke waƙila wasu suka ce fi sinnin ashara a shekara ta goma in mutum ya kai shekara goma ya kamata ya fara sauraron hadisi wa alaihi ahlul basara akan wannan mutanen basara suke dal magana ta hudu wasawabu abin da yake shine yafi zama daidai fil a asarin mutaakhira a wa'innan zamunna da suka biyo baya zamunna na karshe karshe at-tabkiru bi sama'il hadis ana son mutum ya gaggauta sauraron hadisi ma'ana mutum ya fara tun da wuri in daga shekara bakwai ya fara in daga ko nawa ya zama da ya kai shekaru na tamizi min hina ya sihu sama'u daga lokacin dai da sauraronsa yake inganta shine shekarun tamizi an gane daga lokacin to zai fara sauraron hadisi ba laifi da annal hadisa munbabitun fil kutub domin hadisai an riga an rubuce su a cikin littattafai a yanzu suna rubuce a littattafai da haka yaran tun suna yan shekara biyar ya kamata a fara koya musu hadisi arba'u na hadis hamsu na hadis da sauransu alhadisu al'awwal alhadisu sani a ta koya musu tun suna yara ƙanana kwarai saboda duk hadisai yanzu ai an riga an kiyaye su an rubuce su a cikin littattafan hadisi mun gane wannan to wannan shine abin da yafi zama sawab ba dole sai mutum ya kai shekara goma ba wanda su ne mafi karancin shekarun da malamai suke magana a wancan lokaci rabi'an abu na hudu hal li sihhati sama'i saghiri sinun muayyana shin domin ingancin sauraron yaro karami zuwa ga hadisi shin akwai wasu shekaru da aka ayyana sai ya cika su sannan yake inganta ya saurari hadisi don ya bayar da shi akwai shekaru da aka ayyana inda in ya ce ya saurari hadisi ba tare da ya kai wa'annan shekarun ba to baya inganta a karbi hadisi daga gare shi akwai shekarun malam ya magana ya ce alif haddada ba'dul ulama zalika bi khamsi sinin wasu malamai sun iyakance wannan da shekara biyar mana duk wanda ya ce ya ji hadisi ƙasa da shekara biyar to suka ce ba za a karba ba don suna ganin a wannan lokacin bai kai shekarun da zai iya kiyaye abin da ya ji ba sai ya kai shekara biyar abin da ya sama wa alaihi istaqarra al'amalu bai na ahlil hadis to akan wannan aiki ya ginu aiki ya tabbatu daga malaman hadisi akan wannan suka gina duk hadisin da mutum ya ji daga shekara biyar abin da ya sama to sukan karba mun fahimta amma ƙasa da shekara biyar to ba sa suna gani yaro ne a lokacin ba lalle ya kiyaye abin da ya ji ba ba na biyu wa ƙala ba wasu su kuma suka ce as-sawabu i'tibaru tamyiz abin da yake shine daidai kawai a lura da tamyizansa domin hankalin wani yaro ya fi na wani wayan wani ya fi na wani wani yaro tun yana ɗan shekara hudu ya san komai kwalkwas za ka gan shi ya san komai in yi wata magana sai ka ce babban mutum ne ya wani kuma dankali ne in ya kai shekara takwas za ka bai kiyaye mai ake yake faruwa ya ga shekara shida bakwai duka bai san mai ake yi ba akwai haka ko ba ko haka bai faruwa yana faruwa ko wani sai kaga ya wuce biyar din ma amma bai gane me yake faruwa wani kuma bai kai biyar din ba amma kuma ya san komai to abin da ya fi zama daidai kar a iyakance bidabut a bar abun duba da mai nagartar yaro idan yaron nagartacce ne mai hankali mai zaka'i an san haka tun tasowar shi dai an ga cewa wannan yaro ne mai kiyaye abubuwa to daga lokacin da aka san cewa wannan duk abin da aka gaya masa yana riƙewa to daga lokacin za a fara ko da ko bai kai biyar ɗin ba wani shi kuma ko ya wuce biyar ɗin ma ba za a karɓa ba saboda ga yadda aka san tasowarsa mutum ne wanda baya gane al'amurra yadda ya kamata ina fata an gane don haka ya ce fa'inna ko fa'in fahimal khitab idan har ya fa'inci bayanin da ake gaya masa wa raddal jawab ya kuma mayar da amsa ka yi magana ya baka amsa daidai kana mutamayyizan kana mumayyizan to ya kasance mumayyizi ka yi masa tambaya ya baka amsa daidai ka ce masa kaza ya baka amsa ba ba gir- ba shirme ba girbtu to ya zama mumayyizi kenan sahihas sama to ya zama ingantacce wato wajen sauraro in sauraronsa ya inganta wa illa in ko ba a samu haka ba za ka yi masa tambaya ta shirme ka ba shi saƙo a bai je kaza ya je ya dawo ya so maka abin da ba shi ka ba shi ba ya yi kaza ya yi kaza to fala kenan bai zama mayizi ba to nan ba za a karbi hadisin ko sama ɗinsa ba ba za a yi da sama ɗinsa ba to wannan duka hanyoyi ne da malamai suke tabi dan dai a tabbatar komai da ya zo daga annabi an kiyaye na fatan fahimta to akwai almabhasu sani wanda ya kamata a ce mun dan taba wani abu daga gare shi ku nuna ku ku sauraro mana wancan ya zo malamin naku ko ya ko mana shi to almabhasu sani mabhasi na biyu turuqu tahammuli turuqu tahammul wasiyul ada hanyoyin da ake karɓo hadisi da kuma sigar da yadda ake bayar da shi mun gane wannan ita ma mabhas ne mai kyau ya ce turuku ta hamurin hadith samaniya hanyoyin da ake karɓo hadisi daga malamai hanyoyi guda takwas ne wahiya wanda su ne as-sama'u min lafzi sheikh saurarowa daga lafazin malamin shi malamin da bakinsa ya faɗa kuma ka saurara an gane shi ya faɗa hadisin da bakinsa ka saurara ka riƙe ko ka rubuta na biyu alƙira'atu ala shefi karanta wa malamin kana karanta yana sauraro na uku al'ijaza ya maka ijaza na hudu almunawala za mu zo kan wannan duka mafaɗi mai ake nufi da su insha Allah akwai hanya ta munawala akwai alkitaba hanya ta alkitaba kitaba shine rubutawa akwai al'ilam shelantawa akwai alwasiya akwai alwijada su ne hanyoyi guda takwas to wannan hanyoyin guda takwas insha Allah malam zai dauke su ɗaya bayan ɗaya ya ta gaya mana mai ake nufi da su sai ce wasu a takallamu ala kullum minha to zan yi magana akan kowanne daga cikin wannan hanyoyin guda takwas tiba'an biktisar wato ina mai bibiyar abun tare da takaitawa ma a bayani alfazil ada tare da bayanin lafuzan bayarwa da kullum minha ga kowanne daga ciki biktisarin aidan shi ma dai a takaici shi ma awwalan na farko as-sama'u min lafzi shehi sauraro daga lafazin shehi wato malamin hadisi alif suratuhu wato salon yadda a hakan yake faruwa an ya ƙara'a shehu wa ya sama talib shine an ya ƙara'a shehu malamin ya karanta wa yasma at-talibu shi kuma ɗalibin ya saurara sawa'un qara'a ash-shaykh min hifzihi aw kitabihi sawa'un malamin yana karanta abin da yake hardace da shi ne na hadisan ko kuma abin da yake rubuce da shi yana rike da littafi yana karantawa ya zama dai malamin yana karantawa ɗalibin yana sauraro ko ɗaliban suna sauraro ko yana karanta harda ne abin da ya haddace ko kuma yana karantawa a rubuce وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه haka kuma sawa'un duka ɗaya ne ɗalibin saurarawa yi ya hardace ko kuma saurarawa yi wa kataba ma sami'ahu ya rubuta abin da ya saurara din nan malamin yana faɗa yana rubutawa aw sami'a faqat wa lam yaktub ko kuma saurarawa yi kadai bai rubuta ba inda ya ji daga malamin to ana kiran wannan hanyar as-sama' min lafzi shaykh sawa'un da ya ji ya rubuta ko bai rubuta ba har da cewa yi to wannan ita ce hanya ta farko ya ce rutbatuhu martabar wannan hanyar as-sama wa a'ala aqsami turqi tahammuli inda al-jamaahir sauraro daga bakin malami ita ce a'ala aqsami turqi tahammul ita ce mafi daukakar kashe-kashen hanyoyin karbo hadisi a wajen malami inda al-jamaahir a wajen jumhurin malamai ita ce hanya mafi kololuwa zama sauraro yana karantawa kana sauraron shi jim na biyu alfazul ada lafazan ada'i lafazan bayarwa bayar da hadisi na farko yace qabla an yashi'a takhsisu ba'd al-alfaz li kulli qismin min turqi at-tahammul kafin wato a zo lokacin da keɓance wani sashi na lafuzza ga kowane kaso na hanyoyin tahammuli ya yaɗu cikin malamai kafin wannan lokacin ya yi an yi lokacin da malamai suka tantance lafuzza in aka ce kaza to kaza ne in aka ce kaza sai suka yi suka tantance lafuzza wana kowace hanyar da ka bi ka karɓo su su yi mata sunanta daban in ta hanya kaza ka karɓo sunan shi kaza in ta hanya kaza ka karɓo sunansa kaza an gane to kafin su kai wannan lokacin da suke wannan tantancewar shine ma'anan qabla an ya shi'a kafin wannan ya yadu shine taksisu ba da alfaz keɓance ba'dul alfaz wani sashi na lafuzza da malamai suka tantance ko ko suka hassase li kulli qismin ga kowane kaso min turqit tahammul daga hanyoyin tahammulin to kana yajuzu lissami a wannan lokacin kafin hakan ya yadu to ya halatta ga mai sauraro min lafzin shehi ga wanda ya sauraro hadisi daga lafazin shehi an ya kula ya faɗa fil ada'i a lokacin da zai bayar da hadisin ga wani ya halatta ya ce sami'tu naji au haddasani ko ya ce ya bani labari au akhbarani ima ya ce ya bani labari duka ɗaya ne au amba'ani ya bani labari au qalani ko ya ce da ni au zakarani ya ambata min duk wanda ya faɗa wannan daidai ne amma kafin hassase wa'annan lafazan zuwa ga kowace hanya na tahammulin ya tabbata ko ya yadu kafin ya yadu an gane ko sai zama duk hanyar duk kalmar da ka yi amfani da ita wajen bayar da hadisi sami ita ko haddasa ni ko akhbarani ko amba'ani ko qalali ko zakarali ba matsala a wannan amma na biyu wa ba'da an sha'a takhsisu ba'd al-alfaz li kulli qismin min turqi at-tahammul bayan wannan ya riga ya yaɗu hassa sai wani sashi na lafuzza ga dukkan wani kaso na hanyoyin tahammuli duk wata hanyar da ka bi ka karba sai aka hassa sai mata lafazinta in ta hanya kaza ka karba sai a yi amfani da lafazi kaza in ta hanya kaza ka karba in za ka bayar da shi sai ka yi amfani da lafazi kaza da aka zauna aka tsara wannan to sarat alfazul adayi ala lahwi tali to sai lafuzzan bayar da hadisi suka koma suka dawo kamar yadda zamu faɗa din nan lissama'i ga wadda sauraro ya yi daga bakin malami zai ce sami'tu au haddasani in zai bayar da hadisin kadai zai ce sami'tu naji ko kuma au haddasani ya bani labari ba zai faɗi wani lafazi in ba wannan ba in dai ji yayi daga malami lil qira'ati idan kuma karantawa yayi malami yana sauraro sai ce akhbarani an gane ko lil ijazati idan kuma ta hanyar ijaza ne ya samu hadisin daga malami to sai ce an ba'ani ba zai ce sami'tu ba ba zai ce haddasani ba ba zai ce akhbarani ba sai dai ce me an ba'ani da zaran mun ji ka ce an ba'ani to mun san ta hanyar ijaza ne da zaran mun ji ka ce akhbarani mun san ta hanyar qira'a ne da zaran mun ji ka ce sami'tu ko kuma ka ce haddasani to mun san ta hanyar sama'i ne kun gane sadaci li sama'il muzakara haka ta sauraron muzakara bu wannan ba mu ambace su ba shi sa ba kusan su ba yanzu muna kan as-sama ne an gane as-sama min lafzi sheikh qira'a ba mu zo kanta ba ijaza ba mu zo kanta ba an gane ko haka kuma bangaren muzakara amma can wajen budiya aidiya ambata mana wasu daga cikin su to in ta hanyar muzakara ne kuwa to in ka zo bayar da hadisin da ka same shi ta hanyar muzakara zaka ce qala li aw zakara li sai ka ce mai ƙalali ko ka ce mai zakarali to kaga ya danganta ta wace hanya ka ji in ta sama'i ne ce sami'tu haddasa ne ko haddasa ne in ta hanyar ƙira'a ne akhbara ne in ta hanyar ijaza ne anba'a ne in ta hanyar sama'a ne sama'ul muzakara in ta wannan hanya ne sai ka ce mai ƙalali ko ka ce zakarali mun fahimta amma kafin a yi wa'annan ƙa'idodin abin bayan an tantance wa'annan ka'idodin amma can farko kafin wannan girga ya yadu ya zama an karkasa to kana iya amfani da kowane lafazi daga cikin wa'annan lafazan ba matsala don gane shi yasa kafin malamai su zauna su yi wannan su su hassase wa'annan alfaz din ga kowace hanya da aka karbo hadisi malaman farko suna amfani da kowace hanya da kowane lafazi kana ita sami'tu kana ita haddasani akhbarani anba'ani qala li zakara li amma da bayan da suka zauna suka hassase to sai aka koma kowace hanya da ka ji hadisin ko ka samu hadisin to akwai lafazin da za ka yi amfani da shi wajen bayar da shi an gane to wannan shine abu na farko as-sama min lafzi sheikh idan mun zo darasi mai zuwa sai mu tashi al-qira'atu ala sheikh ko al-qira'atu ala sheikh sai ku sa alama mai kyau ta yadda in mutum ya zo ba sai ya tsaida mu an yi ta bincike ana nema wannan ba kyau mutum ya sa alama ana zuwa ka san inda aka tsaya wannan shi ke nuna ba ma muzakara ake muzakara ake in kai muzakara in ka zo ba ruwanka da ma ina aka tsaya ka san inda ake ba sai ka tambayi wani ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله